الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جماعة السلام عليكم بركم da saduwa a wannan shiri na hikimar musulunci fitowa na goma sha ɗaya kamar yadda aka saba gani da jagoran shirin Sheikh Sharif Ibrahim Sali akramakallah barkamu da saduwa barkamu da saduwa yawa to yau za mu za mu tattara karatunmu na fatiha gaba daya a sake karanta mana ita a musan falalanta da waɗansu sumomin ta sauran haka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. kamar da dai muka ci gaba cikin makonni da suka wuce game da wato abin da Allah Ubangiji ya kawace mana na ma'anonin fatiha wajen tafsirinta haka yau za mu tattara abin da ya shafi wannan tsura saboda zama shine wato guzuri karshe game da fassarar mu ga fatiha haka Ubangiji maɗaukacin sarki ya saukar da wannan sura ga wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Ita fatihatul kitab tana da girma, tana da ɗaukaka, tana da falala mai yawa. Saboda haka malamai sun tabbatar cewa babu irinta. ga waɗannan abubuwa da na ambata a cikin alƙur'ani shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuwa ya tabbatar mana cewa babu irin fatiha cikin duk littattafan da Allah ubangiji ya saukar da su at-taura da injila da zabura har qur'ani to babu a cikin sa surar da ta kai fatihatul kitab duk da kasancewarta aya bakwai ne ta kunshi duk abin da ya zo cikin ƙur'ani da abin da ya zo cikin sauran littattafai na ilimi na zahirinsa da batininsa abin da ya shafi duniya da abin da ya shafi lafiya haka saboda haka fatiha tana da girma ubangiji maɗaukacin sarki kullum idan yana so ya tuna ma bawansa ni'imomin da ya yi masa zai taɓo manya-manyan ni'imomi saboda haka lokacin da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama irin wannan tuni da ni'imar wahayi da alherin da ya saukar masa ya yi mishi da fatiha inda yake cewa wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim hakika mun baka wato ayoyi guda bakwai waɗanda ana maimaita su a cikin sallah waɗannan ayoyi ne ayoyin fatiha kuma muka baka Qur'ani mai girma wata fassara kuwa ai anan Allah ubangiji ya ambaci Fatiha kanta da sunan Qur'ani ana nufin mun baka ayoyi guda bakwai da ake maimaita su a cikin sallah su ne fatihatul kitabi su ne sab'ul matani su ne kuma alqur'an al-hakim saboda haka ita wannan wato sura ba abin da ta bari na falala ubangiji ya fara ta da bismillahir rahmanir rahim da yake an sani duk wani karatu na qur'ani idan za a fara za a fara da kalmar a'udhu billahi minash shaitanir rajim ubangiji yana cewa fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون duk yayin da kayi niyyar karanta Qur'ani to ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim kalmar a'udhu billahi minash shaitanir rajim din nan ita ce abin da aka gada daga annabi kullum yana faɗa ko da shi akwai wata siga daban wadda ta zo a cikin Qur'ani inda ubangiji yana cewa in ma yanzu gannaka minash shaitani nazghul fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim saboda haka zaka ji wasu suna cewa a'udhu billahi samiul alim Abdullahi bin Mas'ud yake wata rana nake a'udhu billahi samii'il alim sai yake manzo Allah yake min dakata Ubangiji yake sai za ka rasa kun fasta'id billahi minash shaitanir rajim abinda zaka faɗa anan a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan wani abu ne ya shiga ranka wanda yake ka san daga shaitan ne abu ne wanda yake bai da kyau ka san daga shaitan ne so ka nemi tsari wurin Allah ubangiji madaukakin sarki wanda shi majiyi ne ga duk abin da yana cikin ranka kuma masani ne da abin da kana ciki saboda haka idan zaka ce a'udhu billah fasta'iz billahi minash shaitanir rajim fa imma yanzaghannaka minash shaitani fasta'iz billah innahu huwas samiul alim akan ka ce a'udhu billahi as-sami'il alim idan wani mugun abu ne shi mara irin wasu ya fi irin na shaitan to amma idan kana so ka fara karatun qur'ani abin da aka sani shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba wata kalma daban ne zaka kawo ba nan ubangiji yayi mana bayani ka nemi tsari da Allah daga sharrin shaitan abun kora daga rahma shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultan shi shaitan bashi da iko laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu ba shi da iko akan muminai wato mutane da suka yi imani wallazina hum ala rabbihim yatawakkalun da masu tawakkuli ga ubangijinsu mumini wanda imani ya tabbata a ran shi mumini wanda ya tawakkuli ga Allah shaydan ba shi da iko akan sa saboda haka yana ce inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikun ikon sa kullum akan waɗanda suna dogara da wato waɗanda suna karkata zuwa gare shi suna neman taimakonsa waɗanda kuma suna shirka da shi su ne shaidan yana da iko a kansu ma'ana dai musulmi muddin yana kan tafarki madaidaici wanda aka ce mu roƙa a cikin suratul fatiha din muddin yana kan wannan tafarki shaidan ba shi da iko a kansa to ita a'udhu billahi minash shaitanir rajim din nan duk lokacin da zaka yi karatu kana iya ka karanta ta wani lokaci ma kana hada da bismillahir rahmanir rahim wasu makaranta bismillahir rahmanir rahim ba dole ne su karanta ta ba wasu kuma suna asista ta wato suna karanta ta a asista idan sun shawo billahi minash shaitanir rajim sai su koye bismillahir rahmanir rahim su shiga gaba da karatu wasu kuma gaba ma bismillah din wasu su bayyana wasu kuma gaba daya ba za su karanta bismillah amma dai abinda aka fi sani shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to bismillahir rahmanir rahim din nan nan da fatiha aya ce guda daga cikin fatiha shi ne ra'ayi mai karfi a cikin wato sha'anin malaman hadisi wajen mu malikiya mabiya imam malik ita bismillahir rahmanir rahim ba ta zama aya daga cikin abin nan fatiha ba inda ubangiji yana ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim sai musaka aya غير المغضوب عليهم ولا الضالين فزما ita ce aya ta bakwai a bisa tsari na Imam Malik amma sauran malaman hadisi duk suka tabbata bismillahir rahmanir rahim tana daga cikin ayoyin Fatiha amma kasancewarta ana samunta a farkon kowace sura an sa ta saboda tabarruki ne saboda a buɗe sabuwar sura da ita kuma don a koya mana cewa wannan addini waɗannan surori da ayoyi da suke sauka ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dukansu wato tushen su rahama ce ta ubangiji shi annabi kansa rahama ce ubangiji yake wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda haka bismillahir rahmanir rahim ta zo a farkon suratul fatiha ko da shike aka maimaita abin da yazo cikin ta nan cikin ayan farko na fatiha bismillahir rahmanir rahim don a koya mana za mu fara karatu za mu fara wani abu to mu fara shi da sunan Allah fara da sunan Allah ma'anan shi ne mu fara shi da neman taimakon Allah kamar yadda can yake mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in farawa da sunan Allah ma'anan shi ne abin nan neman izini a wurin ubangiji ga yin abin da muke so mu yi domin shi musulmi duk abin da zai yi dole ya yi shi da izinin ubangiji ma'ana ya san cewa hukuncin ubangiji akan wannan abu saboda haka mai lahdari ne yake cewa wala yaf'alu fi'lan hatta ya'lama hukma Allah fihi shi musulmi ba zai iya yin wani abu ko aikata wani abu ba sai ya san hukuncin Allah akan wannan abu wannan abu halal ne ko kuma haram ne ko kuma wato mustahabbi ne ko kuma makruhi ne ko kuma mubahi ne wanda aka ba mutum zaɓi yayi ko kar yayi ne haka saboda haka ba shi wa mutum ya aikata abin da bai san ma'anan shi ba don haka a can cikin qur'ani yana cewa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka bi abin da baka san kanshi ba kada ka aikata abin da baka san ilimin sa ba kada ka sa kanka cikin abin da baka san ainihin sa ba domin duk abin da zaka sa kanka a ciki dole ka nemi izinin ubangiji a ciki dole ka nemi taimakon Allah Ubangiji a ciki har ma daga baya ka nemi kamar rufin yadda ya yi saboda haka ba shi wa ka yi wannan sai in ka san abin domin haram ba ka neman taimako a kansa ba ka neman izini a kansa tun da an hana maka halal shi ne abin da halal ko wajibi ko kuma abin da aka nema da gare ka shi ne kadai wanda za ka nemi yinsa da taimakon Allah za ka nemi yin sa da izinin Ubangiji Maɗaukacin Sarki da kuma kana ambaton sunan Allah don neman tabarruki a kansa. To, a nan, bismillahir rahmanir rahim asalinta da sunan Allah, amma gaskiya haƙiƙa ne da Allah, amma saboda girmama Ubangiji sai aka sa suna a tsakani. amma ma'ana zai yi abu kaza da Allah da ikon Allah da yardan Allah da yardan Allah da izinin Allah da izinin Allah zai yi wannan abu ba shine ma'anar zai bismillah wato da da izinin Allah da taimakon Allah da yardar Allah da taimakon ka da to duk dai ya shiga a cikin wannan Ar-Rahmani mai rahama da mamiya duniya da lahira musulmi da kafiri Ar-Rahim mai na rahama ce fantacciya wadda za ta keɓe muminai kaɗai. To Allah Ubangiji bayan ya koya mana yadda za mu shiga cikin dukkan lamuran. Saboda haka musulmi su abin da zai yi ko zai ci abinci ko zai sha ruwa ko zai tafi yana tafiya ko yana zama ko zai sa sutura ko zai sa sutura ko zai hau motarsa zai tukinta kai har ko zai tsaya duka anan an nemi ya ambaci sunan Allah don lokacin da sayyidina Nuhu alaihi salam ya hau jirgin sa na ruwa me yake yana so ta da sai yake bismillah mujriha wa mursiha ina fara tafiya ta da wannan jirgi da sunan Allah gudunta da sunan Allah tsayawarta da sunan Allah ashe musulmi zai hau mota ya kamata ya kamata ce bismillah zai tsaya mai ce bismillah domin tsayawa yaddan Allah ne sabon aiki ne wanda zai shiga a ciki kwarai da gaske ya zamana kada ya tsaya saboda yi barna tsayawar zai yi tsayawa ta zama na alheri ya tsaya ya gaida mutum ya tsaya ya shiga masallaci ya tsaya ya ziyarci wani dan uwa ya tsaya ya zada ya tsaya ya sada zumunta duk waɗannan tsayawa na alheri ne to in ya zama zai tsaya saboda yi tsannafa babu ya kulla wani sharri ko ya kalli wani abu da Allah ya hana mata ko kuma dai da sauran su tsaya wadda shari'a ba ta yarda da su ba to saboda haka harkarka da sukuninka tashinka zamanka tafiyanka tsayawarka duk wa'annan za ka yi su da bismillahir rahmanir rahim ita bismillah daidai take da abin da ake abin nan na sa ta kalma abin nan sa sa ta kalmi ko shiga daki ko shiga masallaci kana sa hannunka na dama in za ka shiga ka shiga da hannun dama za ka fita ka fita da hannun hagu za ka shiga masallaci za ka shiga da hannun dama in za ka fitar kafarka daga masallaci da yake kana cikin rahama kana fidda kafa to ka fitar da hagu farko kabar dama ce ka bar dama ciki sannan ita ce to waɗannan duka na duba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya mana in za a shiga bayan gida misali farko abin da za a yi bismillah don an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum in ya shiga bayan gida zai yi tsare zai yi tsare zai tube abin nan tufafi sai yake ai zai ce bismillah da fahara bismillah bismillah in ka ce haka shaytan ya gudu ba zai zo kusa da kai ba saboda haka za ka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith in za ka shiga bayan gida ina da sunan Allah ina neman tsari daga wurin Allah daga wato shaitan hadisi daga banna da mabannata to duka dai abin nan shaitan ya shiga a ciki in za ka fita za ka ce ghufranaka ina neman gafara a wurin kai ubangiji wannan ni'ima ce wadda muka rabu da ita ko na gode maka a kanta ko ban gode ba ban sani ba saboda ya ubangiji ka gafarta mini lokacin da zaka fita daga bayan gida ubangiji yana ce alhamdulillah wannan yabo na alhamdulillah din wannan kalma Allah ubangiji shi ya yabi kansa da ita ya yabi kansa da ita ya gode ma kanshi a da ita tun fil azal tun da halaki bai halaki sama da kasa da kowa ba bai halicci komai ba shi yake makansa alhamdulillah to wannan kalmar alhamdulillah Allah Ubangiji ya fara lamura duka da ita saboda ya nuna mana duk abin da Allah Ubangiji ya yi a duniya abin da ya shafi samar da mu daga babu ko kuma ya shafi rayuwarmu cikin wannan duniya da irin ni'imomin da Allah ya bamu duk da baki ɗayansu rahamarsa ne duk da baki ɗayansu shi ne bayar saboda haka lalle lalle abin da zai riƙe wannan ni'ima shi ne godiya don haka ina cewa cikin wata aya la in shakartum la azidannakum duk yayin da kun gode ne to ni'imomin da na baku din nan sai in ƙara su su bunƙasa su tsanya in rabanya muku su in ƙara muku su in yawaita muku su saboda haka ya koya mana da yake mu ba za mu iya in ya bar mu mu kaɗai ne mu nemi abin nan godiya ya za mu ce kowa sai ya kowa sai ya faɗi nasa amma shi ya koya mana to ni'imomin da na yi muku ba su da iyaka saboda haka kuma ku ce alhamdulillah ba kan kaza bane ba alhamdulillah akan ka samar da mu daga babu ko alhamdulillahi daga ciyar da ciyarwa da shayarwa da kamana ko lafiyar da ka bamu ko ayaya ko dukiya da alhamdulillah ba kan waɗannan duka alhamdulillahi gaba ɗaya saboda shi alherin da yayi muku ko kuma alherin da yayi mana ba shi da iyaka to ku ce alhamdulillah shine qulu alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah kaga ana gode wa mutum saboda kyautansa da ya yi wanda tsohon kyautansa ko kuma saboda alherin shi ko kyautan shi ya riga to wane ne ya riga Allah yin kyauta ga mutane wane ne alherin shi ya riga kamar Allah ashe alhamdulillahi akan ni'imomin sa waɗanda sun riga samar da mu a duniya haka kuma in ana mutum gode ana gode masa kan alherin da yana yi ma mutum a yanzu to wane ne alherin shi ya haɗiye mu gaba ɗaya kamar Allah saboda haka in mun ce alhamdulillah akan dukkan ni'imomin da muna cikin su a hali yanzu ba wanda ya fi Allah cancancin wannan yabo haka kuma in za a za a yaba mutum saboda alherin da ana zaton zai yi wa mutanen gaba alherin da zai mana kyautan da zai yi tana yaba mutum saboda yi maka haka to in ka gwada ta wannan ma wanda ana fatan ya yi kyauta ya yi alheri kuma ana expecting shi ne zai yi alheri wanda ba shi da iyaka ga bayansa babu kamar Allah shi yasa ya saka sunan Allah ya saka sunan Ar-Rahman ya saka sunan Ar-Rahim a cikin wannan sura mai albarka suratu Fatiha al-Kitab to anan abinda ya kamata mu duba Allahu da ya zo cikin suratul fatiha a nan ne lamarin ya fara ibada gaba ɗaya addini gaba ɗaya ya fara da tauhidi to wane ne za a wahada Allah wa za a yi ibada Allah wa za a gode masa Allah wa za a girmama shi Allah domin shi godiya yana ɗaukan abu uku kamar yadda dai muka faɗa a cikin fassarar fatiha in ka duba idan an ce wannan ni'ima ce farkon abin da ya kamata ka sani wannan idan ka samu wani alheri to ka san wannan ni'ima ce sa'an nan kuma ka san wannan ni'ima da kwai wanda ya baka shine Allah kuma wanda ya baka wannan ni'ima da kwai haƙƙinsa a kanka na ka gode mishi wannan godiya yakan kasance da harshe ka ce alhamdulillahi rabbil alamin yakan zama da zuciya ka kudure ka yi imani cewa ban da shi ba wanda ya mallaki wannan alheri wanda wanda ya mallaki wannan godiya kuma ba wanda ya cancanci wannan godiya kuma har wa yau da gaba ku ni'imar da Allah ya baka din nan ka samu karfi kada ka yi amfani da ita cikin abin da Allah baya so saboda haka godiya za a yi shi da harshe za a yi shi da zuciya za a yi da gaɓoɓi duk gaba haka to a nan ubangiji maɗaukacin sarki ya ambaci sunan Allah saboda ya nuna mana a nan ubangiji din nan Allahu din wanda ya cancanci yabo daga gare ku da kalmar alhamdulillah din nan shine mai sunaye madaukaka shine mai sifofi madaukaka dukkan sunaye waɗanda suka zo cikin Qur'ani gabaki ɗayansu tushensu wannan suna Allahu wanda yake biye da shi shine Rahman ubangiji yana ce ud'u Allah aw ud'u Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna ku kira Allah in kuna so ku kira Ar-Rahman sai dai bambanci tsakanin Allah da Rahman Allah din ba a tsaga shi daga wata kalma ba shi yasa kana ce ya Allah alifi da lamin nan ba sa faduwa ko kana kira ko ka kira shi da sunan ya zaka ce ya Allah in ka kira amma Ar-Rahman ذاك يا الرحمن ويا الرحيم ذاك يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا بر يا تواب هل إذوا دي كرشان su gaba daya shi ne a yana ce هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم shi ne Allah Ubangijin talikai wanda babu abun bautawa da gaskiya shi kadai babu abun bauta ga sai sai shi sa'an nan kuma shine masanin gaibi masanin shahada masanin abin da ya koya da abin da ya bayyana wane ne shi ar-rahmanur rahim sai shi gaba da bayanin waɗannan sunaye da za su cikin suna Allahu da yake cikin Fatiha yace huwa Allahu هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون دو إلا سنة سنشك شيء الله إلا أنبت أسن هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وتدع أبن لك سميد أبن لك كفى ينا إبادة ينا yana masa yana masa tasbihi yana tsarkake shi yana kadaita shi yana tsarkake shi yana masa biyayya yana masa biyayya yana masa tsarkake wato yana yana masa tanzihi shine tsarkakewa a cikin aqida da kuma cikin aikatawa shine ma'ana dai yana masa biyayya yana masa sujada yana masa ta'a yana kadaita shi zuwa da ƙarshen abin da wa'annan abubuwa suke nufa saboda haka a yake bayan ya ambaci suna na farko ud'u Allah ku roki in kuna kuna roko kuna kuna addu'a kuna roko to ku roki da sunan Allah in kun ga dama ko kuma da Ar-Rahman bayan ya faɗi wannan sai koma yake to amma sauran sunaye ma duk na Allah ne kuna iya kiransa da su kuna iya roƙonsa da su zai biya bukatunka shine ulidu Allah ulidu Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna sai ya ci gaba ubangiji a cikin wannan sura ta fatiha yana ce alhamdulillah to kaga tauhidi ya shigo cikin Allahu da ya ambata huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa ne tauhidi shi da anan muka ce tauhidi menene ma'anar tauhidi tauhidi shine kadaita Allah kadaita Allah ka kudure a ranka cewa Allah ubangiji mahalicin ka ɗaya ne to menene kuma ka kudure a ranka cewa Allah Ubangiji mahalicci ka ɗaya ɗin nan shi ne mai arzuta ka da duk abin da kake bukata a nan duniya da lahira. To kuma menene kaɗaita wanda kayi ne ma'ananta kuma ma'ananta kuma har wa yau Allah ubangiji mahaliccinka wanda ka gode masa ka kaɗaita shi ɗin nan shi ne kaɗai zai cancanci ibadar da za ka yi babu wanda ya cancanci ibada na inna na ha daga bayi sai shi menene ibada ibada ita ce mutuƙar ƙasƙanta kai ga wanda kace girmama shi mutuƙar girmamawa ƙasƙantar da kai ga wanda kana girmama shi mutuƙar girmamawa ƙasƙantar da kai ga wanda kace sonsa mutuƙar soyayya ƙasƙantar da kai ga wanda ka ƙudure a ranka shi kaɗai ne ya cancanci kai mata haka sai duk lokacin da ka ɗebe wani abu daga cikin waɗannan abubuwa na rububiya na cewa Allah shine mai arzuta Allah shine mai kariya Allah shine mai bayarwa Allah shine mahalicci Allah shine mai reno Allah shine kaza kaza in ka ɗiri wani abu daga wannan ka ba wani kace wani mutum shi ma yana wannan sanan ka shi ka faɗi ka faɗi haka nan kuma in kace wa ya ce maka ka bauta mishi bauta dai ba wai sai sallah da azumi da zakka bane Biyayya.
a'a biyayya a ranka ka kudurce cewa kai kullum kana tare da Allah ka riga ka sadaukar da kanka gare shi baka da naka kai baka da naka kai din ba naka bane kai kanka gaba ɗaya ba naka bane saboda haka baka da ikon ka aikata wani abu wanda yake bashi da hanya a cikin shari'ar ubangiji kan hanyar da ya halice ka akan ta dinnan haka so saboda haka dole ka san in ka ɗauki ka yi aiki da son zuciya ka karkata daga wannan tafashi ka ɗauki wannan haƙƙi nasa na ibada ka ba wani to nan ma ka shirka akram kallah lokacin mu yayi ga su shi ko to to bari mu a cikin mata yanzu sai mu ƙara sa eh to a nan za mu tsaya eh, sai kuma wani mako insha Allah jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ستدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول